إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبط منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى فاتقوا الله فتقوى الله وكاية من العذاب وطريق إلى الفوز والصواب عباد الله قد بين الله ورسوله لكم مراتب الخير والشر وثوابه وفتح لكم طريق البر وأبوابه وأبان لكم أن من قصد رضوانه وسلك السبيل فلا بد أن يوفقه ويصله إلى كل فضل جزيل ومن تولى عن مولاه سبحانه واتبع شيطانه وهواه والله ما تولى لنفسه فلا يهلك على الله إلا الطغاة المتمردون ولا يخرج عن رحمته إلا من أبى أن يسلك ما سلكه الصادقون أيها المسلمون فشريعة الإسلام التي شرعها لكم المولى الحكيم ويسرها لكم قوموا بها بجد واجتهاد يصلح لكم أحوالكم قال معاذ بن جبل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني يدخلني الجنة ويبعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه تعبد ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت حيث من قام بهذه الشرائع الخمس وكملها استحق دخول الجنة والنجاة من النار ثم قال له صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال فأخذ بلسان نفسه فقال كف عليك هذه كف عليك هذه قلت يا رسول الله إنا لنعاقبون بما نتكلم به قال فكلتك أمك يا معاذ وهو كب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم رواه مسلم إخوة الإيمان فمن ملك لسانه فأشغله بما يقرب إلى الله سبحانه من قراءة القرآن وذكر ودعاء واستغفار وحبطه عن الكلام المحرم من جيبة ونميمة أو كذب وكل ما يسخط الجبار فقد وفق للخير والثواب وسلم من الشر والعقاب فاتقوا الله أيها المسلمون وتقربوا إلى الله سبحانه واستقيموا إليه واسلكوا كل طريق يوصلكم إلى الله فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قل في الإسلام قولا لا أسأل أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أصول الخير كله فمن آمن به الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستكان على شرع الله فقد استكان على الصراط المستقيم واستحق الفوز من الم... واستحق الفوز في جنات النعيم. عباد الله ليس الايمان بالتحدي ولا بالتمني ولا بمجرد الاقوال الخاليه من الاعمال الصالحه انما الايمان ما وصل في القلوب وصدقه الاعمال واثمر الخشيه من علام الغيوب قال تعالى انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم فانظروا ما أسهل هذه الشرائع وأيسرها وما أعظم ثوابها وأجرها فليجاهد فليجاهد العبد نفسه في تحقيق التقوى ويستعين بالملك الأعلى ويسأله الثبات إلى الممات وأن يحفظه من الشهوات والشبهات إنه هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بارك الله لكم بهذه الكتاب والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العليم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين بارك يا مسلمي lallai mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala domin tsoron Allah da kiyaye dokarsa yakan ba wa mutum garkuwa daga azaba kuma hanya ce da za ta kai mutum zuwa ga rabauta da samun lada yan uwa bayan Allah lallai Allah manzan lallai Allah subhanahu wa ta'ala da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sun bayyana mana dukkan martabobi na alheri sun bayyana mana shari kana sun gaya mana irin ladan da ake samu in an aikata alheri kuma Allah da manzansa ya buɗe mana dukkan hanyoyi na ɗa'a ya buɗe mana ƙofofin yadda za mu shiga ya kuma bayyana mana cewa duk wanda ya aiki don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya bi hanyar da ita ce aka shimfiɗa masa to lallai babu makawa Allah zai datar da shi kuma ya isar da shi zuwa ga dukkan farala wacce take mai daɗi duk kowa ya daga Allah ya bi son zuciyarsa ya bi shaiɗanarsa to Allah zai jibintar da shi da abin da ya jibintar makansa ku sani babu wanda yake halaka a wajen Allah sai wanda ya kangare ma Allah ya juya masa baya babu wanda yake fita daga rahamar Allah sai wanda ya ki ya bi hanyar da mutanen kirki suka bi wanda Allah da manzon sai shimfida shari'a ta musulunci yan uwa musulmi wanda Allah subhanahu wataala ya shar'anta mana Allah shine da hikima dukkan abin da ya sanya mana a cikin shari'a a cikin addinin Allah shine shari'a ta farce rayuwa abu ne wanda yake mai sauki don haka yan uwa mu tsayi iya dagewar mu kyautata al'amuran duk wanda ya bi shari'ar Allah a rayuwarsa to Allah zai kyautata masa yanayinsa mu'az an jabal Allah kara masa yarda ya tambaye Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah ya manzan Allah ba ni mana da zai shigar da ni aljanna kuma ya nisantar da ni daga wuta wannan bawan Allah kai kwadayi a wajensa kwadayi na dukkan alheri wanda zai shigar da shi aljanna ya nisantar da shi daga wuta shine buhari kowane musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la tasalta an azim ka koyi babbar tambaya babban abu ne da zai shigar da kai aljanna kuma ne kan kan da kai da ita annabi ya ce laqad sa'alta an azim kai babbar tambaya amma sai annabi ya ce wa innahu la yusirun ala man yasarahu Allahu alai amma hu ne sauki ne ga wanda Allah ya saukaka masa Allah ka saukaka mana ya rabbul alamin annabi sallallahu alaihi wasallam ya da mana maganganu domin an bashi jawabi kalin yace ta'amuru ma la tushriku bihi shay'a na farko bauta wa Allah kada kai shirka da shi sam da kowane irin nau'in shirka kar kai in an kiyaye wannan yace wato qimu sala kuma ka tsaya da sallah tsaya da sallah ita ma kai wadatta wa tu'ti zakata yace ka bada zakka in kai ahalin ta ne wa tusum ramadan kuma ka azamci ramadana wa tahujjul baita sannan kuma ka ziyarci ɗakin ƙaba in ka samu dama sai dun kula masa waɗannan abubuwa guda biyar ya ce kiyaye su su ne shari'ar Allah in ka kiyaye su ai abin da ake nufi wanda ya tsayi da shari'ar Allah guda biyar din nan ya kammala su kamar yadda Allah da manzon sa ya koyar to lalle zai cancanci shiga aljanna zai samu tsira daga wuta annabi bai tsaya nan ba sai ƙara kuma ƙara ba shi ribar kafa yace ala adulluka ala hawla khair bana nuna masa kofofin alheri ba kuma da dukkan alheri da ya same ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka sani azumin da zaka yi na taɓawu'i garkuwa ce daga azaba garkuwa ce daga fitintuni ka sani sadaka da zaka yi ta taɓawu'i to tafi'ul khati'a yan ƙananan kurakuran ka sadakar ka da kake suna wanke shi kama da tafi'ul ma'un nara kamar yadda ruwa yake kashewa wuta sai kuma yace wa salatu rajul fi jawfil layli da kuma sallar da mutum zai tashi yayi taɓawu'i tsakiyar dare ya ce waɗannan dukkansu guda ukun nan ba wajibi ba ne amma ƙofofin alheri ne sannan sai annabi ya karanta masa faɗin Allah da ta zafa jini da wani maraja aizafansu jefansu kenan mutane yana rasanta daga shimfiɗa su tashi a tsaye kenan ya da ina rabbahum suna bautar ubangijinsu haufan suna tsoron azabarsa wa ɗama'an suna kwaɗayin aljannarsa wa min arzan balahum yutiqun kuma daga abin da aka ba su suna ciyarwa kada an hada sallar dare an hada tadawi na sadaka dan haka Allah ya ce fala ta'lamu summa ukhfiya lahum min qurrati a'yun rai da yake kiyaye wannan bai san abin da aka tattala masa na san zuciya ba ababan da zai ji daɗin su a cikin aljanna jaza'an bi makami amalun sakamako ga abin da suke yi na kokarin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai tsaya nan bai ƙara ga wa mu'az an jabal yake shin bana baka labarin da ƙololon al'amari a wajen Allah ba, bana baka labarin wacila na dukkan kyawawan ayyuka ba, bana gaya maka menene iya ƙololuwa ƙoru na ayyukan yake ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to, ka sani mafi girman al'amari shine musulunci domin ba a karɓan kowane kyakkyawan aiki in babu shi. Wace da take riƙewa musulunci nan kuma shikinta shine sallah. in ba sallah mutum ya zama kaman ba musulmi ba ƙololon da kuma kai a cikin hidimar addinin musulunci shine jihadi nan ɗaukaka addinin Allah sannan manzo ya ƙara ce masa ba a tambayan annabi kaɗan ya faɗa wani lokaci in ka tambaye shi abu kaɗan sai ya baka kuma da yawa ma ka tambaye shi akan ɗaya sai ya biya maka wasu falaloli masu yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bana baka labarin da abin da zai mallake maka waɗannan abubuwan in ka mallake shi waɗannan abubuwan za su maka sauƙi ba da abin da aka faɗa nan in ka mallaki wannan to za ka samu sauƙi wajen aikata su nace bana ya rasulullah faɗa min ya manzon Allah hanyar da zan samu shakkat da zan bi waɗancan ababe na mallake annabi sallallahu alaihi wasallam sai haka ya kama harcensa sai ya kama harcensa shi annabi mutum da haka harcensa ya rike harcen kana sai ya ce masa kuffa alaika haza ka kiyaye wannan in ka kiyaye wannan waɗancan ababen za su ma saukin aikatawa ba dan dabal bai san cewa a ce abin da ka faɗa wato ka kiyaye bakinka sai yake da ashe da abin da ka faɗa za a kama ka shi ya tafi annabi annabi ya ce fakilarka ummu da ka uwarka ta yi wabinka in baka san haka ba ya su wa huwa yusibbu an-nasa fi an-nar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu al-sunnatihim a gare shi akwai abin da ya fi kifa mutane ma a wuta a kan hancinsu ko a kan fusakensu sama da abin da harshensu ya girba ba abin da harce ya gurba shi ya fi saka mutane wuta saboda sama da abin da sauran gabbai suka aikata dan shi yana da saukin sarrafawa Allah ka bani ikon kiyaye shi yan uwa musulmi wanda ya kiyaye harcensa ya shagaltar da harshensa da faɗan abin da zai kusatar da shi zuwa ga Allah karatun alkur'ani zikiri addu'o'i istighfari ya kai harshensa daga kalamai waɗanda aka haramta jiba ne girma annabanci ƙarerai da kuma ka sanya Allah ya fushi da shi wanda ya samu wannan lallai an datar da shi da dukkan alkhairi an datar da shi samun dukkan lada kuma ya kubuta daga dukkan shari'a ya kubuta daga azaba don haka mu kiyaye dokar Allah yan uwa musulmi mu riko da shari'ar Allah da ya shimfiɗa mana a littafin sa mai tsarki da sunnar annabi mu yi aiki don kuma kusata zuwa ga Allah mu daidaita akan hanya kada mu zane mu bi hanya da za ta sadar da mu zuwa ga Allah don wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce يا رسول الله يا شيخ من زان الله قلت الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك دائما ولمدنا وتمدنا وند بزن تنبي وند وتمدنا دبات أنفان الدنيا مسلمشي وند وند بزن تنبيشي بسيكي النبي سيدي أما سوف كلموني بدابي قل كشيخ آمنت بالله ثم استقم يا ونا يا إشيكا كشيخ ناي إيمان الله فرطاه na yi imani da Allah sun matsakin sai kuma ka tsaya akan wannan kalma babban magana ka ce imani da Allah kuma sai ka tsaya a kanta tsayuwa a kanta shine duk sauran rassan da ka gani na shari'ar Allah annabi sai ya masa haka manzo Allah sallallahu alaihi cikin wannan wasiya da Allah karama annabi fadi ya tattara dukkan wasu tushe da za su kai ka zuwa ga alherin na duniya da lahira wanda ya imani da Allah a bisa hanyar da Allah ta'ala ya yi ko manzansa da shi ya tsayuwa kayan shari'ar Allah a bisa yadda manzon Allah ya koyar to hana hakika ya tsayu a kayan tafarki mai kakke ya kuma cancanci ya samu rabo a wajen Allah na shiga aljannan ni'ima musamman imani da mu kawai zayya bace ba ta halli ba ne kwallon irin ta musulmi ko siffa irin ta musulmi ba kyakkyawar siffa ce kai imani ba ba kowane saboda ce ba za a ta faɗa a baki shi ne ɗan imani ba ba kowane saboda faɗa kawai na zaƙin baki waɗanda kuma sun wofanta daga ayyuka masu kyau shi ne imani ba sai an haɗa duka waɗannan imani shi ne abin da ya zaune a cikin zukata na itikadin da ake bukata ayyuka kuma suka daskanta abin da zuciyar ta riƙa kuma sannan ayyukan nan suka haifar da tsoron Allah subhanahu wa ta'ala a aikace a ɓoye a bayyane Allah maɗaukaki yana cewa ina mai maɗaukaki kira Allah wa jalar kulubuhum fi muminai ɗai su ne waɗanda in an ambaci Allah a duk lokacin da aka ambaci al'amarin Allah ayoyin Allah wa jalar kulubuhum zukatan suka yi raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatu in an karanta musu ayoyin Allah na shari'arsa zalakum imana yana ƙara musu imani da Allah wa alaihim tawakkalun kuma suna dogaro ga ubangiji su ne kawai الذين يقيمون الصلاة سورة أن تكي قيل صلاة ومن رزقناهم ينفقون دقدان أبن لمك باسكم سنة صدق أولئك هم المؤمنون حقا الله يتوى أن سنة مؤمنا جسكيا لهم درجات عند ربهم سنة مطعي أو جمع بججنس ومغفرة ورزق كريم سنة جافرة سنة أرزق إيمي دائي نكرمشي الله كسادد مدشي لكن كل يا أهو مسلمين yadda shari'ar Allah a cikin wannan lafazza na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗaya sai aka nuna maka har na shiga al'umma mai sauki ke yar kaɗan ce amma ga wanda Allah ya yassare masa ya nemi hanya ya kiyaye kuma har annabi ya bamu shortcut na yadda in ya kiyaye wannan to za mu samu kiyaye wancan da ake ganin kamar mai girman ne da Allah ya tanada ga wanda suka bi shari'a ya ya girmama don haka iya bakin kokarinsa ya yi fada da zuciyarsa wajen tabbatar da tsoron Allah da kiyaye dokokinsa kuma ya taimako daga wajen mai ikon nan maɗaukaki shi ne Allah. Yau Allah ya ba shi tabbatuwa a kayan tafarkin musulunci ya kyautata masa aƙidarsa da hanyoyinsa har zuwa mutuwa kuma ya roƙi Allah ta'ala ya tsare shi daga fitinu fitintunu na ashubuhat wa shahawat. Masifa guda biyu, ashubuhat wa shahawat. Waɗannan abubuwa guda biyu suna halakar da al'umma Allah kama na tsare da su. domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne da shirar da mutane hanya madaidaiciya Allah yana cewa inna allazina qalu rabbuna Allah waɗanda suka ce ubangijin mu shine Allah sun mastaqamu sai suka tsayu akan haka irin wasiyar da annabi ya faɗan nan kenan ubangijin sa ne ya faɗe ta Allah ya ce tatanazzalu alaihimul mala'ika lokacin mutuwarsu mala'iku za su sauko zuwa gare su mala'iku waɗanda suke masu albishir Allah ta khafu wa ta hazanu suna cewa kar ku ji tsoro kar ku bakin ciki da inda za ku je wa abshiru muna muku albishir bil jannatin lati kuntum tu'adun aljannan nan da aka muku alƙawarinta kun ka tsayo akai ku shige ta ku tibbi hayatid dunya fil akhirah mu ka ji dinci ba da shaida akan al'amarinku anan ne ka rubuta kuma a lahira za mu ba da shaida a wajen Allah a ayyukan da kuka yi wala kun fiha ma tashtahi anfusukum cikin aljannan nan duk abin da ku yake sha'awa kuna da shi wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba wala kun fiha ma tad'un duk abin da kuka nema kuma za a ba ku ba komai ba ce nuzulan min gafurur rahim sauka ce daga mai gafaran nan mai jin kai da kuka tilasta zuciyar ku wajen bin sa muna roƙon Allah ya ba mu dama tilasta zukatan mu wajen bin sa ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mana kurakuran mu Allah shirar da mu hanya madaidaiciya Allah ya sa karshen mu yayi kyawu sama da farkon mu umu ila salatikum yarhamukumullah